أليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na ainihin wato littafin al'usulu talata na babban malami a shekul allamatu al-mujaddid muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi malam ya ambato mana wasu ibadu ko mu ce wasu ɓangarori nau'uka na ibada waɗanda bai halatta a karkatar da su zuwa ga wani allah ba to muna cikin adilla dalilai da malam yake kawo mana daga alkur'ani da sunna akan cewa waɗannan abubuwan ibada ce da ake ma allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai to za mu tashi dalilu zabhi ina naku kala ɗaya ga musafa shafi na tara ne shafi na tara kala guda ne za mu tashi wa dalilu zabhi na'am zai karanta mana
بسم الله الرحمن الرحيم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومماتي لله ومماتي لله رب العالمين مم.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نعم
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله na'am dalili akan azabhu cewa yanka wato ainihin ibada ce ibada ta yanka kamar layya yankan layya da za ka yi takarruban ilallah kamar hadaya walbudu na ja'alnaha lakum min sha'airillah da ainihin wato za ka yi a aikin hajji da duk wani yanka da za ka yi ya zamanto makusudin yankan dan Allah za ka yi ba wai Allah za ka yi ma yankan ba me zai yi da yankanka lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah ya ce jini nan dabbobin hadaya da kuke yankawa da namun su baya kaiwa zuwa ga Allah abin da yake riskar Allah shine at-taqwa minkum taqawakum yin ku don Allah ikhlasin ku shine Allah yake kallo ba wai kayi yanka ma Allah yanka ba a kawai da za ka yi bako ka mai yanka ka ka tarbe shi ya ji daɗi a'a ba haka ake nufi ba cewa yin yanka don Allah azabhu lillahi ya'ani iradatan wa ikhlasa manufarka a gurin yankan nan kayi don Allah ne ikhlasinka a zuciya kayi ne don Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ka an gane bambancin ko don kai bako ka mai yanka ba cewa ka yi shirka ai Allah kaɗai ake mai yanka a to ai can dama naman da ka yanka na layya ku kuka cinye kayanka da kai da matanka da 'ya'yanka ko laman hadayanka naman hadayan da ka yanka bayan Allah aka ba mu wa talakawa kai ma aka ce zaka iya ci fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir fakulu minha wa at'imul ba'isa wal mu'tar an gane ko to don haka yankan manufar ake kallo zuciyarka ake kallo da haka a dunkule duk wani yanka da za ka yi shi dole ka yi shi don Allah ko da naman da za a ci ne shi yasa za ka ambaci sunan Allah yayin da za ka yanka shi idan ko baka ambaci sunan Allah ba da gangan haramun ne a ci shi to amma yanka da ake yi don wasu gumaka yadda kake yanka don Allah don ka samu kusanci zuwa gare shi ga wanda suke yanka ma gunki akuya ko rago ko sa ko raƙumi don su samu kusanci zuwa gare shi ko suke yanka ma wani aljani don ya ba su wata kariya don ya musu wani aiki sai a ce bari a shayar da shi jini to kaga wannan shirka ne kafirci ne dalili akan cewa yanka dinnan tana daga cikin ibada qauluhu ta'ala qul inna salati kace musu lalle sallata da nake wa nusuki da yanke yanke na an nusuku wato jam'i ne na annasku annasku ana fassara shi da ibada mutlaqan sannan ana fassara shi da ibada ta yanka kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku haka mansak guraren ibada ko kuma guraren yanka ma'ana na aikin hajji domin cikin suratul hajji yana da alaka da zancen wato ainihin ayyuka na aikin hajji manasik na aikin hajji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni manasikakum ya ce ku koyi ibadunku na aikin hajji daga gare ni kaga kenan ibada ana kiranta annasku jam'i annusuk amma a nan gurin wato ainihin layya yanka ake nufi yanka na ibada qul inna salati ka ce musu lallai sallata wa nusuki da yanke yanke na yani azzaba'ih yanke yanke da nike yi na layya na hadaya na kaza wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkansu suna ga Allah ubangijin talikai lillahi salati wa nusuki qasdan wa iradatan wa ikhlasa an gane ko da sallata da yankana ina yin su saboda Allah ne ina yin su ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ba na ma wani ba na yi don wani ya biya ni a ina yi don Allah ta'ala ya biya ni mahyaya wa mamati lillahi subhanahu wa ta'ala tadbiran wa tasrifa da rayuwata da mutuwata duka suna hannun Allah Allah ke gudanar da su a gane kuwa su ba wai ana nufin don Allah da ikhlasi nake raye a ma'ana wato anan kana tabbatar da tauhidi na rububiyar Allah akan rayuwarka Allah shi yake gudanar da rayuwarka itlaqan shi ya samar da kai sannan shi yake gudanar da abubuwa na bangarorin rayuwa shi ke baka lafiya shi ke azurta ka shi ke ciyar da kai shi ke tufatar da kai shi ke shi ke shi ke shi ke abubuwan da suka shafi rayuwarka kuma mati sakamakon mutuwata lokacin da zan mutu dalilin mutuwata kaza dina abin da zai same ni bayan na mutu duka wannan yana gurin Allah yana hannun Allah Allah ke gudanar da wannan amma da sallata da yankana da yake so innan ibadu ne to ina yin su ne saboda Allah shine ma'anar lillahi rabbil alamin lillahi salati wa nusuki ya'ani qasdan wa iradata da sallata da ibaduna duka na yanka da sauran ibaduna kakab ina yin su ne saboda Allah kaga wannan ikhbari ne amma da ma'anar amru labari ne ka ce musu sallata da yankata da rayuwata da mutuwata da suna hannun Allah ubangijin talikai kamar an ce ka ba da labari ne to amma kafin ka ba da labarin ana so ka fara haƙaƙa haka ka tabbatar da cewa dan Allah kake sallar ka tabbatar da cewa dan Allah kake yankan kuma ka yadda ka gamsu da cewa Allah shi ke rike da rayuwarka da mutuwarka sannan kuma ka ba wani labari a babin at-tahadduth bi ni'matillah kana mai tunatar da mutane ni'imar da Allah ya maka kana mai gode mishi akai shine ma'anar wato ainihin kul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la ba shi da abokin tarayya a cikin wa'annan abubuwan ba na yin sallah dan Allah kuma dan wani kaga riya kenan ba na yin yanka dan Allah kuma dan wani kaga shi ma riya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yake cewa ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ce ni na wadaci masu hadaka daga hadaka ba a hada hannu da ni duk wanda yayi aiki dan ni kuma sai yayi dan wani na dan in biya shi ko wani ya biya shi yayi dan Allah kuma dan wani Allah to Allah ce taraktuhu wa shirkahu na bashi da wannan shirkar tashi wata riwaya wa sharikahu na bashi da wancan da ya hada ni da shi yaje ya biya shi yaje ya biya shi sakamakon wato ainihin aikin da ya yi wanda ba zai iya biyan shi ba shi ma yana ta kan shi to don haka la sharika lahu hakan nan a ɓangaren abin da ya shafi rayuwata da mutuwata allah ba shi da abokin tarayya gurin gudanar da rayuwata ko mutuwata babu wani wanda suka haɗa hannu da allah ko ya isa ya gudanar min da rayuwata takdiri na ainihin wato ƙaddara haka ta kauni ko kuma ya gudanar da wani abu da ya shafi mutuwata duka wannan yana hannun allah subhanahu wa ta'ala al'aya zuwa ƙarshen wato ainihin aya wa minas sunna dalilin cewa azabhu yana daga cikin ibada a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce as-sunna ana nufin ma ma'ana sunna huna al-hadith faqat eh na'am الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثي أنت حديثي تعريف ما أضيف إلى النبي كو idafa zai iya yiwa ta zama haka ne zai iya yiwa ba haka ba ne zai iya zama sahihi zai iya zama hasan zai iya zama da'ifi zai iya zama hatta man maudu'i amma idan aka ce wannan sunnar to ana nufin hadithi tabbatacce ya zo da ita domin ba a fahimtar sunna daga da'ifin hadisi ko maudu'i ko munkari ko kowane kalar rauni ba an fahimci wannan to wa minas sunna ya tabbata a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yani hadisin muslim hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allah man dhabaha li ghairillah Allah ya la'anci duk wanda yayi yanka dan wani Allah duk wanda yayi yanka dan wani Allah masu yi mawa gumaka yanka da wanda boka yake sa su suna yin yanka don a zubar mawa wasu aljanu jinin wannan shirka ne kafirci kuma ya Allah ya la'anci mai yin haka hadisi ne wanda ya zo da abu hudu kamar yadda sayyiduna Ali bin Abi Talib aka tambaye shi inji Abu Bufail sai an tambaye sayyiduna Ali shin wai ku ahlul baiti kuna da wani abu da annabi ya sirranta maka yake ce masa sayyiduna Ali ko wani abu da annabi ya sirranta maka banda sauran mutane sayyiduna Ali ya fushi bai ji daɗin tambayan ba su ce babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mana banda sauran mutane face dai naji yana cewa wato wannan ke nuna daga shi sai shi yake gaya mushi wannan hadisa cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah la'ana Allahu man la'ana walidayya da farko la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah la'ana Allahu man awa muhditha la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci duk wanda ke la'antar iyayen shi wannan ma'anar shi a fili take wanda ke zagin iyayen wani shi ma wancan ya zage shi duk sun zagi iyayensu sannan la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci duk wanda yake yanka dan wani Allah ko yayi yanka dan wani Allah san la'ana Allah man awa muhdithan Allah ya la'anci duk wanda ya ba ma dan bid'a masauki ana fassara shi da haka ya ba ma bid'a ko dan bid'a gurin da zai zo yana raya wata bid'a da babu ita addini ya kirkiro ta kuma ya sa ta cikin addini ko kuma Allah ya la'anci duk wanda yake ba mawa wanda ya yi ɓanna shugaba na neman shi an yi hadir ɗin jinin shi sai ya ba shi maɓuya ya ɓoye wannan azzalumin to ya shiga cikin tsinuwa domin wala ta kulle kha'inina khasima sanan la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya la'anci duk wanda yake canza iyakar ƙasa ga iya inda karan shi yake sai ya zabtaro a na makocin shi ya sato to ya shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala to man dhabaha li ghairillah mas'ala ce ta tauhidi wanda ya yanka don wannan Allah domin me yasa ake yin yankan neman kusanci zuwa ga wanda aka yi yankan domin shi domin girmama shi da son shi da ƙaunar shi to wa'annan kuma abubuwa ne da ake jingina su ga Allah shi kaɗai subhanahu wataala to duk wanda ya karkatar da zabhu ga wannan Allah kamar ya jingina ma wancan ɗin wani ta'azimi ne da wata mahabba da wani neman kusanci wanda Allah kaɗai ake mawa wannan su da ya shiga cikin babin shirka ya yi shirka kuma shirka ba wai ƙarama ba shirka ce babba amma kamar yadda muka yi bayani a baya ba wai ka yi baƙo kamar yanka ba dama cewa yanka dan Allah ba wai an yi- an nufin ana nufin ka yanka ma Allah dabba ba a ka yanka dabbar dan Allah ko da kai zaka cinye kayanka ko da da kai da yan uwanka da fuqara'u za a haɗu a ci kamar dabbobin hadaya inda la lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum na'am wa dalilun nadhri ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا na'am wa dalilun nadhri dalili akan alwashi ba kance qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri mu'minai suna cika alwashi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma suna tsoron wani yini wanda sharrin shi ya kasance mustatiran mai watsuwa ne sharrin shi mai fantsama ne ya addabi kowa wato yinin tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga sharrin da ke cikin shi to annadhiru akan ce ban- bakance ko a ce alwashi wanda asali abinda ake nufi da wato ainihin annadhir shine mutum ya daura ma kanshi wata ibada wanda kafin ya daura ma kanshi yin yin wannan abin asali ba wajibi ne a kanshi ba in wajibi ne bai zama annadhiru ba ka ce ka yi alkawarin za ka yi sallah a zaran an kira sallah ko ba ka yi alkawari ba dole ka yi Ko ba haka ba? amma abin da yake asali ba wajibi ba ne ba ba gobe talata ba sai ka yi alkawarin gobe za ka tashi da azumi babu wanda ya ɗaura maka yin azumin gobe talata amma yanzu ka ɗaura ma kanka kuma ya zama dole in baka yi ba ka saba ma Allah shine annabi to ana yin wannan alwashin shi ma saboda girmamawa ga wanda aka yi alwashin domin shi girmama shi da son shi da ƙaunar shi to alwashi ya kasu kashi biyu akwai alwashi na bakanci wanda yake mahmud shar'an shari'a tana son shi kamar shi ne abu ya faru da kai ittifakan ittifakan ka ji daɗin wani abu da Allah ta'ala ya maka ko haka kuma ka tana da girman baiwar da Allah ya maka na musulunci ka ce ka yi alkawarin gobe za ka yi wato wata ibada za ka yi azumi ko za ka yi sadaka ko za ka karanta juzi'i kaza na alkur'ani ko wani abu makamancin haka saboda nuna godiya ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce ya gafarta mishi sai ya tashi yayi ta sallah yayi ta sallah yayi ta sallah har kafar shi ta fashe ta kumbura Nana Aisha ta ce ta takallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yanzu kai da kanka kake jure ma wannan wahalar alhalin Allah ya gafarta ma zunubanka da wanda suka wuce da masu zuwa ga kaddarawa da za ka yi laifi ma an yafe maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akunu abdan shakura dan me bazan zama bawa mai godiya ga Allah ba wato wannan ibada ce ta godiya ga Allah subhanahu wataala to wannan alwashi ne ko mu ce bakance ne wanda yake mahmud a shari'a kuma mustahabbi ne akwai wanda yake mazmum ne kuma dole a cika shi asali shari'a tana kyamatar yin shi shine bakancan da ya biyo bayan sharadi kana neman bak ce to idan na samu na ci jarabawa na yi alkawarin zan yi sadaka da jaka ɗari na yi alkawarin zan yi azumi wato ainihin na litinin da alhamis ko kuma zan yi kwana goma ina yin azumi in na ci jaraba wannan ko in na samu na hada alkur'ani na hada alkur'ani a cikin shekara biyu na haddace kur'ani to zan yi sadaka da kaza zan yi ibada fulaniya ta kalar ibada ta daban to wannan abin da ya sa zargi ya shigo cikin shi saboda ka sa ma Allah sharadi ba za ka yi mai wata ibada ba sai in ya cika maka naka burin in bai cika maka ba kenan ba za ka yi kuma haka ne. in bai haddace ba ɗin ko in bai ci jarabawan ba ba zai yi azumin ba sai in ya ci jarabawan ne to yawwa to sai ya azumin to a hadithin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani kaso ne da ake kwata daga marowaci hazzan yu'khadhu min al-faqir min al-bakhil aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da ake kwata daga marowaci ba zai ma Allah ibada ba sai in Allah ya biya mai wata bukata tashi wannan ya sa malamai da yawa ma suka ce haramun ne yin shi amma kuma in mutum ya ɗora ma kanshi sai ya cika shi to cewa yufuna bin nadhiri suna cika alwashi wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira za a ɗauke shi akan wancan alwashi wanda yake mahmud ne kuma ana ake ɗaura hadisin na na aisha na manzan allah sallallahu alaihi wasallama da take cewa annabi sallallahu ya ce man nazara an ya'si allah falyasi man ya man nazara an yuti allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si allah fala ya'si duk mutumin da yayi alwashin zai ma allah biyayya to yayi biyayyan nan in ko yayi alwashin saban allah to kar ya saba ma allah subhanahu wataala sai ya kafara rantsuwa ina fata an fahimta to alwashi Allah ta'ala ake ma baka cewa na yi alwashin zan yi azumi saboda wani saboda wani ya biya min kaza zan mai azumi a'a in kai saboda Allah dan Allah ne ya taimaki wancan ya bashi dama ya maka wani alkhairi sai ka ce bari kai azumi ta godiya ga Allah wannan babu laifi amma saboda gode mishi sai ka ce bari kai wata ibada wata kala ko kai wata sadaka ko wani to kai shirka ba a yin haka an fahimci wannan to ainihin annadiru kenan to sai al'aslu athani wato mun gama da al'aslu al'awwal daga cikin al'usulu talata wa ma huwa al'aslu al'awwal ma'rifatul abdi rabba bawa ya san ubangijin shi to wannan wasu haƙoƙa na ibada kenan muka ji bayan wasu bayanai da suka gabata kan abin da ya shafi rububiyya na wasu haƙoƙa na ibada da ya wajaba a jingina su ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wannan kaɗan ne katuratun ne minan nada ba wai wato ainihin ya yi isti'abi ba ne ala wajihi tambihi ne la ala wajihi al-isti'ab ainihin wal istiqsa to za mu tashi al-aslu thani muna iya dan tabawa yadda lokaci ya kawo jiki na'am الأصل الثاني na'am معرفة الدين الإسلامي بالأدلة معرفة دين الإسلام بالأدلة معرفة دين الإسلام بالأدلة نعم وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة
والبراءة والبراءة من الشرك مم.
من الشرك وأهله مم.
وهو ثلاثة مراتب مم.
الإسلام والإيمان والإحسان وكل م- وكل مرتبة لها أركان نعم الأصل الثاني أصلي نبيو daga cikin usul na ainihin wato aqida wanda ya zama dole kowa ya san su ko usul na addini ma'rifatu dinil islami bil adilla sanin addinin musulunci bil adilla da dalilai al adilla al qat'iyya al shar'iyya kana da yankakkun dalilai ingantattu daga alkur'ani da sunna ka san abu da ya sa kake yin kaza ka san abin da ya sa ka bar kaza me yasa kake kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza me yasa ka bar kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza laisa illa faqat ina fata an gane kuma ya zamanto dalilin nan da kai hujjan nan da kai da aya ko da hadisi ta yi daidai da fahimtar magabata domin ita fahimta takan saba nan gurin ƙarfin idrakin zukatanmu da ƙwaƙwalanmu ya sha bambam amma abin da magabata suka fahimta waɗanda su suka samu shaida ta khairiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aslam shi yafi dacewa mu bi shi to dalili kaza akan kaza dalili kaza akan kaza na al-ahkam at-tafsiliyya kenan na ah, ahkam na shari'a wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid shi wannan musuluncin shine al-istislamu lillah miƙa wuya ga Allah bit-tauhidi da ainihin wato kadaita shi zaka miƙa wuya gare shi ta hanyar kadaita shi da bauta kaɗaita shi da cewa shi ya cancanta a bauta mishi wato uluhiyya kenan da kuma kaɗaita shi da jingina dukkan wani abin da ya shafi gudanar da duniya da gudanar da al'amuran kowa da komi gare shi rububiyya kenan da kaɗaita shi a cikin duk wata sifa da ya siffanta da shi da duk wani suna nashi babu wanda ya isa ya kama da shi a cikinsu walin qiyadu lahu bi ta'a da jayuwa a gare shi da ya mai biyayya nan kuma ɓangaren ist- im- imtithal kenan imtithal biyayya ga ma'murat ɗin da Allah ta'ala ya yi da kuma nisantar manhiyat wannan an haɗa su walbara'atu min shirki wa ahlihi da kuma barranta daga shirka da ma'abota shirka ma'ana da mushrikai ya zan ba ruwanka da shirka baka yinta ba ruwanka da mushrikai baka goyon bayan su kar ya zan mutum baya shirka amma yana goyon bayan abin da mushrikai suke yi har yanzu dai bai musulunta ba naku al-khulus yasa na ya kawo al-bara'a al-khulus min ash-shirk al-bara'a wal-khulus bi ma'ana tsarkaka kubuta daga ainihin wato shirka wa huwa thalathu maratib kuma shi musuluncin nan matakai guda uku gare shi tayyib can da yace al-istislam miƙa wuya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala miƙa wuya yafi karfin yarda fa ba wai a ce yarda ba in an ce al-istislam ar-rida ya shiga ciki wa tasdiq sannan walin qiyad ka yadda ka gasgata cewa musuluncin nan gaskiya ne sannan ka yadda da shi ba wai baka yadda da shi ba sannan bayan ka yadda da shi kuma ka miƙa wuya daga abu talib ya samu tasdiq ya samu ar-rida amma bai samu al-inqiyad ba daga sai bai zama musulmi ba so da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad sadaqtani wa alimtu annaka nasihi walaqad sadaqta wa kunta qidama amina a wata riwaya walaqad nasahtani ka fita haƙina ka gaya min gaskiya kuma na san da cewa wallahi tallahi nasiha kake min ma'ana tsakaninka da Allah kake so na da shari'a ya ce ka kira ni zuwa ga min ahsani adiyanil bariyati dina duk addinan da mutane suke yi ba wanda ya kai addininka ba addinin da ya kai naka girma da muhimmanci wannan asa ta a silent man Ahmadu da kanka a kiyaye da Allah ya ce babu wani addini da ya kai wannan addinin da ka zo da shi da Allah ba akwai tasdiqu ba anan ba akwai arriba ba a ciki amma bai samu alinqiyad ba sai ce wallahi laula malamatu aw hidari subbatan lawajadtani samhan bidhaka mubina ce ba dan kar a zage ni ba kar a ce mun tsohon banza kar in yi abun kunya wallahi da in na karba addinin ka ni ba zan boye ba a bayyane zan bayyana shi ba zai shiga gidan arkan ba ya boye bayan dutsen safa ya ce da a bayyane zai yi addini amma kuma bai yi ba lau ya ce harfu limtina ili limtina an gane kuwa to da ka sai bai zama musulmi ba da ka koda mutum ya yarda musulunci ya fi kowane addini ya gasgata musulunci gaskiya ne amma kuma bai miƙa wuya ga dokoki da shari'a ta musulunci ba musulmi ba ne to da ka sai amfani da lafazin al-istislam fala wa rabbika la yu'minuna fala wa rabbika ko la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai mutum ya miƙa wuya ga ainihin dokar Allah da ta manzo sallallahu alaihi wasallam to al-istislamu lillahi bitawhid miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kadai tashi ya zamanto ka sallama ba wanda ya cancanta abauta ma kuma baka bautan kowa sai Allah subhanahu wataala walin qiyadu lahu bitta'a bangaren abin da ya shafi biyayya kar Allah ya saka wani abu wani ya saka sabanin shi kai na wancan in kai haka kai ashirku fi ta'a shirkar da ta sanya Allah ta'ala ya ce ma Yahudawa da Kiristoci arna ne sun maida malamansu da masu bautansu a matsayin kishiyoyi ga Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi ko zuwa ƙarshen aya lokacin akwai wani sahabi wanda da Kiristan ne Adi bin Hatim at-Ta'i yana gurin ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba bauta musu muke yi ba lokacin da muna can Kiristanci ba ma bauta ma malaman cikinmu da masu bauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ba suna hana ku abin da Allah ya sa ku ba kuma ku hannu kuma su sa ku abin da Allah ya hana ku kuma ku aikata ya ce kwarai don wannan da wannan annabi ya ce fa tilka ibadatu ai wannan ita ce bauta musu kaga asali sun hana su abin da Allah ya sa su ne sai suka yi musu biyayya suna sane da cewa Allah ya sa su su yi wannan abu sai wani ya zo ya hana su to kaga wannan shi ma shirka ne ba tare da ka mai sujada ba ba tare da ka amma an ka fifita biyayyar shi akan biyayyar Allah ka hada ka hada Allah da wani ka yi shirka to shine walin qiyadu lahu bi ta'a da jayuwa a gare shi bi ta'a ta hanyar yi mai biyayya wal bara'atu min ash-shirk al khulus min ash-shirk tsarkaka daga shirka duk abin da ya kasance kishiyantar Allah ne to ka nisance shi ka nisanci kuma me yin shi wa ahlihi ka kyamaci mashi- mushriki ka kyamaci wanda yake yana hada Allah da wani ko da dan uwanka ne ka kyamace shi a halin wannan shirkar tashi wa huwa thalathu maratib shi musulunci to zamu zo mu ji su daga baya al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkanu wallahu muwaffiq